أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu karatunmu na ranar ladi na al'adab al na imam abi abdullahi muhammad bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara nawa 256 wanda muke gabatar da wannan karatu a nan masjidin sabilu guda ga wanka tare da magara ina ga awancan satin mun kare wani babi wani babi mun kare wancan satin babun la ta haƙiran na jaratun lijarati ha walau bi kiristani shatin shi makari zan mu tashi yanzu babi na 68 hadisi na 124 babe na sassin hadisi na 124 yawa to sai mala ya ce bismillahir rahmanir rahim babu shikayatul jar قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأحرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم احذه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك
to wannan ruwa da zan karanta ta shikaya haka ce shikaya kai kara babun shikayatul ishari babe wanda zai bayanin kai kuka ko kara na makwabci kawai mutum ya kai karan makwabci shi ne wannan baban zai mun bayani kamar wani makwabci da ya kai karan makwabci shi gurin annabi yana shikaya kai kuka kai kara shikayatul ishari kai karan makwabci wannan ruwa da zan mu karanta baitin ta zo a nan adabar mufrad kuma ta zo a ahad sunan abu dauda ya fitar da ita kuma hakim ma ya fito ta a mustadrak nashi kuma tana daga cikin sahihan adabar mufrad wanda albani ya sa a sai malam buhari ya ce hadathina aliyu bin abdullah aliyu bin abdullah ya ba mu labari kale ya ce hadathina safwan bin isa shi kuma ya samu daga wajen safawanu dan isa ala ya ce haddasa muhammadu bin ajalan muhammad bin ajalan ya ba mu labari kala haddasa na abi shi kuma ce baba na ya ba ni labari to waye baban nan shi waye baban nan shi ajalan kenan ko inda aya kashe muhammad bin ajalan shine yace shi ko muhammad bin ajalan sai ya ce haddasa ne wa abi babana kenan waye baban nashi ajala shine almajirin wa aba hurera almajiri ne nawa na aba hurera to shi wannan ajala shine yake an abi hurera daga abi hurera abi hurera ya kace sunan shi abdurrahman bin sahar at-tausi kenan aba hurera yake ala yake ala rajul wani mutum ko wani namiji yake ya rasulullah kamar wani namiji ya zo wuri annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ce ya rasulallah ya ya ma'aikin Allah inna li jaran ni ina da makwabci inni ina da jaran makwabci yi uzini amma dai shi wannan makwabcin nawa yi uzini yana cutar da ni bai wata ba cutar da yake yana dai yana cutar da shi dai cutarwa da dama faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce wa ya ce wa namijin da ya ka karan makwacin shi in talik ya ce tahi kamar ka zo su kaka karasin ce ta yi fahuri mata aka ila tare koma gida kayanka na gida duka hudu su ka kasa hanya ta aiki ga abin da annabi ce in talik juya ka tahi fahuri mata aka ka fitar da kayanka ila tariki zuwa bakin hanya ka aiki su to shi kuma annabi da ya gabi ya zai eh ai ti da ya ji ko ka ka ku ka ka ki makwabci na na mun kaza na mun kaza sai annabi ce to juya kawai kai koma can gidan naka ka koma can gidan naka ka je ka shiga gidan naka ka hanka daga ka kudu ka ajiye su nan kan titi sai bai ga zama ba yayi eh fandalaka fandalaka kenan me yake ni ba za a kenan sai da ko sai da yi da yadda yi fa aka raja mata abu sai ya fitar da kayan nashi gaba ɗaya na gida sai wani kayan nashi gaba ɗaya sai aji a kan titi da ya aji ka kan titi imaje kama kana kallo ya hudu ka gaba ɗaya aji kan titi ko to fashta ma'an nasu kowa zai wuce ya sai aji ko to fashta ma'an nasu sai mutane suka tattaru a gurin shi fashta ma'an nasu alayhi sai mutane kowa zo sai tsaya a gurin faƙaru sai su ce ma sha'anuka lafiya wani me ya sami ka lafiya yau ka zo ka zaka wuce kawai kan titi da matsalar shi da kujerar shi da gadon shi da shoda shi ya tsaya kansu ma sha'anuka lafiya wani lafiya kowa zai wuce sai a tara gurin ana ma sha'anuka me lafiya lafiya ƙala sai namiji zai bada amsa sai ce li jarin yuzini ina da wani makoci ne wanda yake cuta mini fa zakartu li nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na zo na gayawa na ambata wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mini in talik in tahi wa akhrij mata aka ummatar da kaya na ila tariki zuwa hanya shine kaga nayi fa ja'alu kenan abinda annabi ya ga mu sai nayi to fa ja'alu ya kuluna su wannan wanda suka tattare a gurin nashi fa ja'alu ya kuluna sai suka zama to suna cewa kowa suke wadan albarkacin bakin shi nan fashi a zuwa kuluna ta suwa ce su wannan 'yan kucewa kowa ga ya wuto gashi ko yawan da suka tsaya sai suke cewa allahumma al'anuhu allah tsinewa wannan makwaci na ka wuce da kai allahumma ihizi allah wala kantar da shi sai suke wa wannan makwacin mugu adda allah allahumma al'anuhu allah tsine mai allahumma ihizi allah wala kantar da shi allah kuma da shi ana nan fa ba daga ku sai aka samu wanda gauga sai je ce ai ga abin da ake me ake yi wannan makwacin nan naka wanda yake gida guda ya tattaro kayan shi gaba daya hudo kan titi da ya hudo kan titi kuma an taru a gurin ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce ya hudo gayan dalilin cuta mai da kake kuma ganin kowa ya wuce ana tsine ma ana mamuguwa a da aka ji a gane wannan shine fa balaga sai abin ya iske shi ya iske wani shi da ya yi wannan ma fa a tahu sai ya zo mai da gaugawa faƙala sai ya ce mai irji ila manzilika iha guri iha guri da Allah ko ma gidanka fa wallahi na rantsa da Allah la uzika ba na ƙara cutar da kai ba dan Allah ko ma gida sai ke lallaba shi dan Allah ko ma gida ba na ƙara cutar da kai ba to me zama gane a wani wani me yasa annabi haka a'a la'amusulunci ya hana mutum ya la'anci mutum baka la'anta mutum yanzu mutum misali a musulunci ya hana annabi ya hana yanzu mutum sai dai ka la'anci abinda Allah ko hadisi ya la'anta yanzu na iya cewa Allah tsinewa mai shagiya amma dai dan wani gaya ne na shagiya in ji Allah tsine masu mai shagiya da sunan shi baka wannan musulunci ya hana amma dai Allah tsinewa mai shagiya a hadisi ko alkurani wanda ya gaske yawa mai aiki amma dai mutumin ga yana ka kama sunan shi ka ce shi ba wani annabi a haka to wannan me yasa annabi yi wannan abu kamar alkali a in zai shiga a da hikimomi da dama da ake ta shara kamar leson ce ya bashi tun daga ruwaye wajen nan ba su zo ba a ruwaye abu dauda da kuma ta zo a cikin musulun da abu ya ala su uku yana ta kara wajen su kamar ba shi makwabta ya matsa mai ne irin wannan makwabta ne masu matsawa kamar ya matsa mai ne kuma duk gari ya san ya matsa gari an san ya matsa ne kuma an san bayyana daɗin zama kuma ya yi ta kawo annabi ƙarar ya ka annabi ƙarar su uku ko su nawa ko su kenan nan bai wani uku su nawa ya ka ƙarar kullum in ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in za habba sibir in za habba sibir sai da an ce fa atafu marratai ne aw salasa sai da zo mai hasu sai da zuwa shi da zo ka kukan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa su biyu ko su uku ko su hudu kullum annabi ya ce mai je ka kai hakuri ce ka kai hakuri a na ƙarshe ne dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai idza habbat alaihi mata aka fitare da yake wasu kayan ka aje su akan hanya shi ne bu wannan fatara hamata a huye ne wasu kayan nashi akan hanya wai ja'ala nas yasaluna kowa zai wuce sai ya tambaye shi shi ko sai ba da labari da abin da ake kenan malamai suka ce wannan annabi bai haka ne ba dan ya janyo mai la'anta dan kamar a shari'a hada wannan dan kamar a matsayinka na alkali na shari'a ka yi wannan ne dan ya gyara hali shi ai da kai wani sai da hikima wani shari'a biyar tana gyara hali shi wani ma sai da hikima kamar nan ba hikimar shari'a ce ba hikima ce ta shari'a ba yanzu ba dan kama kara cewa ka cewa wani shi ma je kaka ka gudu ka ka kaji ko ka cewa wani ino a annabi yayi wannan ne akan akan hikima na shari'a kamar yanzu ina misalin wannan wanda suke yi rikicin yaro na annabu dauda da ko suleiman wanda kowa take dan gari ya ne eh annabu suleiman da ko ai musulmi ne suke aka dauki yaron guda ko za ki ce yaron guda da yayi guda da saura sai kowace ta ce na ta ne to dai zo shari'a ce musu ta to tun da kun yi rikici a raba yaron gida biyu a bakuwa to raba yaron zai ai bai haraba ba ni ya gini gina hikima ce ta shari'a tun da yace to tun da kun rikici bari a raba yaron gida biyu ko a bashi rabi da aka daga za a raba sai ta ce na dangana a bata sai ce na gini tun da ke ce mai to sai kai to sai ka ce kai dangana a bata na gini ba na kyau to kenan irin wannan abin hikima ce na shari'a wanda addu'a ta shari'a musulunci an yarda a rika yin su amma zai baka wadakanta malami mutum ba haka nan da wuto ka tsina ne kawai mutum malami suna buga misali da irin wannan alistahoyi na fikiyo da dama ga kashin wannan hadisi kamar yanzu mutum ne mai kuɗi ne ai kana sa mutum a unguwa mai kuɗi ne amma da ke komi to amma dai kana aiki bai iya biyan ka bai iya ba ka komi kuma kai ka mai aiki kuma yana da eh kuma kusan sallah ne eh ka mai aiki ka tara mai bashi da dama ka tara mai bashi da dama kuma ya ki biyan ka kuma ga kusan sallah kana so kawa yara kayan sallah ko wani abuwa to ba dai suka ce dan kawo to yanzu da wani yaron ka kasa mai cikin kayan mace turaru ana yau kai wani sallah ba kai ka ciwo an biya mu ga wani mai aiki bai biya mu dan a shi a ga mai biya ka ba dai suka ce wanda hikima ce duka da shari'a eh ko haka bai ma sai kai wani action ne wanda labarin ya iske shi dan ya biya ka a shari'a ana wannan kenan hikima da ta shari'a ba wani kanta shi ne ba kai amma dai baka ce mai ba Allah zai ne ka mai aiki ka mai ka mai kuma ka san yana da ka kudin kawai tsaya biya ka ko kudin biya ne ya kiya ka buga ka buga to sai ka sai unguwa ci shaida biya ka shari'a na wannan kai wata action a unguwa wanda labari zai iske shi ko karfe ya je cikin nawa kana to mu dai shinkafa a tsayora wajen ibu da bakin ma bane yayi saboda mun yi aiki mun yi aiki alhaji ya biya ai an samu da shaida alhaji ne ya gani dalilin wani kuma sai zo yi ya biya to wannan shi hikima ce ta ta shari'a kenan annabi ba yayi abin ne ba dan a tsinewa shi wannan namiji yayi abin ne dan mun namijin ya gane kuraishi tun da wannan taruwar da za yi ai ga ruwa ta gaba ya sake mai hadisi bil ma'ana inda shi namijin sai da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ake tsinewa sai da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya koma gurin wancan ma ga ruwa ta gaba karanta ta gaba قال حدثنا يا علي بن حكيم العبدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه تولم معلومة كتب بالمعنى ذيك رواية ليتي حدثنا علي بن حكيم العودي قال حدثنا شريف عن أبي عمر عن أبي عمر
kuma abin umar gaba ana biwa juhaifa juhaifa shine nan abin juhaifa shine sahabin sunan shi aka ce wahabu bin abdullah shi abin juhaifa ina yace kale yace shakara julun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ajarahu wani mutum wani namiji ya kai karan makwabcin shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa wannan wanda ya kai kara ihmin mata'aka ɗauki kayanka daga gidan ba da abu adad tariki ka zo kan hanya ka ajiye su faman marar biki yal'anahu wanda ya zo wucewa ai zai tsine mai kenan ba umurta ce biki a tsine mai kenan dan a yi hikimar shari'a ne duk wanda ya zo na hudo kayana ne dan wanda ya hana zama aika ce Allah wadanka Allah kaza Allah kaza shi da faman marar biki yal'anahu faj'ala kullu man marar biki yal'anahu sai kamar na saboda muka ce faj'ala sai ya kasance duk wanda ya zo wucewa in ya tsaya gurin ya ga ga kaya a zube ya al'ada sai ya riga tsinewa shi wancan mai gida wanda yake cutar da makwabcin shi da ya shi wannan ai a can na saba aka ce fa balaga to lokacin da labari ya iske shi fa ja ila nabi sallallahu alaihi wasallama daga ugawa shi wannan makwabci bai cutar sai sai ya gurin wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce ma da kitu minan nas annabi kaga abin da na samu daga mutane sai tsine mun ake a gari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai inna la'anatillahi fawqa la'anatikum wannan lakin da kai to la'ana ubangiji tsino ubangiji ta tana saman ta su me yake ni kenan wannan ta mutane kadan ce ma ta ubangiji da ma tahi ta mutane kenan cutar da makwacin nan da kai ubangiji ya yi tsine ma matashin tahi hatsari da ta mutane shine inna la'anatillahi a annabi ce mai lalle la'antar Allah tana sama ta mutanen ma ta mutane da sauki to ubangiji ma tsine ma dalilin wanda cutar da shi kai sun makala lil ladzi shaka yana yanzu da sulhu za yi shi wanda ya gane kure shi daga hikima ko sun makala lil ladzi shaka sai annabi ya ce wa wannan wanda ya ka kuka annabi shaka wannan wanda ya ka kara sai annabi ya ce mai ku fita kai yanzu an isan ma mutanen gari masu yi maganin abu ko mita ya sama au na hawihi ko makamantar wannan kenan wannan ruwa guda biyu da zai gani a duka ma'ana ɗaya ce hikima ce annabi ya yi shari'a tunda muka ce ga wata ruwaya sai da ta kakaran ba su ɗaya ba ba su bi ba ko tunda ta aka yi fa'atahu marratai na au salasa sai da zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama su bi ko su uku ko sama da uku yana kakaran makwacin kullum yana matsamin yana matsamin kuma jama'a sun yi shaida da gaske yana cutar da shi kenan da hikima sai annabi ya bayi ya mai wannan shari'a ya ce kawai ka wani mai gidanka ake kanka ne kowa zo sai wani ya wada abu lokacin bakin shari'a ne kenan sai ya gane kurai shi mutane darasin mutane shirye da shi mun gane kenan muka ce amma dai a yanzu ba ka ce mutum ya yi haka kuma a yanzu ba a tsinewa mutum a zahiri kai mai kaza ka tsinewa mutum sai dai wanda nassi ya tsinewa mai aiki kaza mai shan giya la'anahul lahu mai kaza la'anahul lahu amma dai ga mashayin a gaban ka ce kai uwa na kaza ba a wannan abu sai ce sahabbai ba su tsinewa juna ko da an yi lafiya ka ce sai dai ka kama sunan aikin ka tsinewa wallahu ta'ala alam sai ce
قال حدثنا محمد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره فبين هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صل... ذاك ذاك جبريل صلوات ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جائل له ميراثا to wannan mun yi shi ko sai dai na ya kashi akan an tarikin kaya ko kisa yace hadathana muhammad bin malik bin qala hadathana abu tuhair abdurrahman bin maqara qala hadathana fadal yace fadal ya ba mu labari yace yani ibn al-mubashir shine fadal dan mubashir qala yace sami'tu jabiran yaqulu shi ibn mubashir din ne yace sami'tu jabiran yaqulu naji jabirin a cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum wani namiji ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yasta'dihi ala jari yasta'dihi huna yana neman ya ka ƙara na neman taimako akan makwabcin shi ma kamar ya ka annabi ƙara a taimake shi a gaya makwabcin shi makwabcin shi yana taimaka shi ma nan ka ƙara ne dan dai nan kakara na neman taimako ya sa'adi ala jari to ba baina ma huwa qa'idun baina rukuni wal maqam a lokacin da shi wannan wanda ya kakara yana zamne tsakankanin rukunin rukunin yamani da kuma maqamul ibrahim shi yana tsaye wanda ya kakara ko wani ko ne ina yamma dina ba bai na shi namijin da ya kakara mu ba hadisi hankali shi namijin da ya kakara to ba bai na ma ba bai na huwa shi nan zanta wanda ya kara ne ya ka'idun yana zamna bainar rukuni wal maqam kamar yana zamna tsakankanin rukunin yamani wal maqam da maqamul ibrahim yana wajen hajar aswad ko eh wajen ashar aswad daga nan kamar wannan wai inda yake zamne ne a inda aka yi action in ce a ka'aba yake wani kenan sai wanda ya zamna gari sosai zai shi ne yake tambaya kenan daga wajen tsakanin hajar al-aswad da fesan daga tsakanin hajar al-aswad da da rukun yamani ko kenan yana zamne dai kusan ka'aba shi wa shi wanda ka wanda ka kara shi ne fa bayna huwa qa'idun bayna rukunin wal maqam kenan yana ya zo ya ka kara kuma he zamna yake kiran annabin ya zo iz aka balan da biyu sai annabi ya gabato wara ahu rajul sai wannan namijin wanda ya ga ya kakarin sai ya ga annabi wa huwa muqawimin rajul yana tsaye suna hira da wani namiji daban alaihi siyabun bayadun yana da kwararan kaya inda maqam a gurin nan maqam ibrahim haisu yusalluna ala janaiz a gurin da ma nan ne ake sallar janaiza illi mai yake tsaya kamar yana tabbata gurin da aka afso kin yana fa aqbala an-nabi sai annabi sai ya zo fa qala sai ya ce bi abi anta wa ummi wannan al'ada ce ta lalaba da tace bidaka abi wa ummi ko kuma bi abi wa ummi na gama kada mamata da wata ko irin wannan ya rasulullahi ya manzan Allah madal rajulil ladzi ra'aytu ma'aka wani namiji ne na gani tare da kai wa mai wani magani da mutumin da ka kara musa musaki shi da ka kara ai sai zamna na ko da ya zamna tsakanin makamul tsakanin rukunin yamani da makamul ibrahim yana na azamni to sai yana zamna sai ga annabi kuma ya fuskanto zai da ya ga annabin zai zo kuma sai ga annabin ya tsaya duk da addinin ka'aba ne ya tsaya da shi da wani da wani mutum shi ko mutumin da suka yi tsayawa suka yi dogo da annabi ya da kwararan kaya to kenan da ya annabi ya iso gurin wannan wanda ya ka kara shi ne shi wannan wanda ya ka ƙara shi ne ne cewa annabi bi abi anta wa ummi ya rasulillah man rajulul ladzi ra'aita ma'aka wani namiji ne na gani tare da kai tunda bai gane shi ba ba dan gani ne ba sai annabi ya ce mai ra sai al man rajulul ladzi ra'aita ma'aka muqawimika wani namiji ne na kai tare da kai kuna tsaye da shi kuna zanzantawa alayhi siyabun bidun waɗanda yake da kaya farare sai kala sai annabi ya ce a kadara aitahu hakika kai ka gan shi wanda muke tsayin can kala am sai wannan wanda ya ka kala ce eh na gan shi kala ra'aita khairal kasira sai annabi ya ce mai lalle ka ga alheri mai yawa zaka jibril wannan ai jibril ne ka gani rasulun rabbi ma'aiki daga gurin ubangiji na kenan kamar da muka sani ai jibril yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi annabi wahayi yake zuwa ne jibril ya yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin zawar da yake annabi yana zo mai ai a siffar shi ta mutum kamar sai siffar wani mutum wanda ba wanda ya san shi sai zo yi kiran annabi ya mai wahayi ya yi hira ya tafi shi ko kuma wata ran ya yi siffar wani sahabi ma kamar yadda yake zuwa a siffarwa tahiyatul kalbi kenan jibril kamar hadisi nabi bai da ma nanu julusun in tsala alaina rajulun kuto kenan jibril cikin zawo da yake wa annabi yana zo mai a siffar shi ya siffanci wani mutum ba ko wanda ba wanda ya sani ko kuma ya zo a siffar wani sahabi wanda an san shi amma dai sahabin bayyana kenan shi ne nan kenan shi jibrilin da shi wannan ya bawan Allah ka kara yana zaune tuni kenan jibrilu ubangiji ya aiko shi a ƙara faɗin haƙƙin makwabci kamma a gaya wa annabi ƙara shi ne ce ra'aita khairan kasiran kaga alheri zaka jibrilu wannan aiwa ne ne rasulu rabbi ma'aikin ubangiji na da muka yi wannan tsayuwa ma zalibi kushe ba yusini yana mun nasi wasiya yana mun wasiya bishari da makwabci hatta zannantu har dai na yi zaton annahu ya ila da gomi ratin sai ya sa makwauci gado da na wannan ruwaye mu yi tattama mako jibril bai kushe bai na mun wasiya da makwauci har dai tsammanin zai sa makwauci gado ruwaya ce mashahuda ya tazo da ko ina wani kana da kwakwai a kasa amma dai tazo da guri da dama yanzu dai abin da ya kari nan tarihin da ya bada nan namiji ne ya kawo kara yana zaune tsakankanin ina da ina rukunul yamani da hajaril sai annabi ya gabato sai wannan namiji sai tsakai annabi da wani namiji suka yi yar tsayuwa namiji kuma yana da fararen kaya a haka siffar da kuna aka ce inda suke sallar jana'iza lokacin da annabi ya zo ce mai wane ne na ganka tare da shi wanda kuka yi hirar nan kuna tsaye da fararen kaya yace hakika ka ganshi ce na ganshi yace kaga alheri ya ai wannan jibrili ne ma'aiki da gurin ubangiji na da ya zo kuma bai bushe bai na mun wasiya da makwabci har sai da ne da san zai sanya makwabci gado kenan duk me yake nuna mana haƙƙin makwabtaka tun da kai da ka kara kamma ka hudu abin da ya kaka tunin jibril ya zo ya ƙara ka wani mai sani na haƙƙin makwabtaka a jaddada shi sai ce babu man aza jaru wanda ya cutar da makwabcin shi hatta ya hori har ya fitar da shi daga gida muna gida buwa zai iya ga katanga ga katanga ko gida na fami da ko gida da ake zama gaba ɗaya haka wannan nan wannan nan wannan nan ka cutar da shi da wasu da wannan da ne ne irin wannan da ai kana wannan ai da dama suna tashi su kaura da gida saboda mugu hukunci eh ko diyan ko diya ba tarbiya ai hakokin da dama ne ko diyan shi ba tarbiya su sha ma kai su hana ka hutawa ko kuma duk wani abu na kazamta na kwallon na menene ana watso ba kuma katanga ga katanga ko duk wata cutarwa suna ma to shi ne wanda ya ce babu man a za wanda ya cutar da makwabcin shi hatta ya kulu har ya sa makwabcin nashi ya kuɗe bar gida ko kuma gidan shi ne kai har sai da gida waki saboda makwabtara eh ala sila kamar ka gina gida kai gobe dan jarabar unguwa ka je da karin unguwa na wannan ba ko kuma ka zo ka zauna a karce a hana ka ware makwabta ka kaura to wannan duk shine wanda turkan daga sai ce باب من أذى جاره حتى يخرج قال حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا أوطاس بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك إلا هلكا جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج على أن يخرج من منزله إلا هلك
to wannan ruwaya ita ma a harajahu dabarani fi ya dabarani ya hudo ta kuma albaniya sa hada cikin sahih al-adab al-mufrad ita wannan wadda zan makaranta yace hadathna isam bin khalid isam bin khalid ya ba mu labari khalid hadathna wane abdat bin munzir qala sami'tu yani aba amir himsiya kenan ya ji da gurma a ba amirul kimsiya kala kana sauban man wa sauban sahabi ne ko tabi sauban kana sauban sauban ya kasance sahabi ne kuma yana ɗaya daga cikin maiwa annabi hidima kamar asalin shi bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga yakin ko yamma ne aka samo shi ya zama to a kullun gida annabi yake nawa annabi hidima sauban kana sauban ya kowar sauban yana cewa kenan sauban kaga dan gindin ma'aiki ne kulle yana gindin ma'aiki suna wa annabi hidima sauban ya ce kana sauban ya kowar sauban ya kasance yana fada me yake cewa mamin rajulai ne babu mazaje guda biyu babu ɗaya daga cikin mazaje guda biyu ya tasara mani waɗanda za su yi su musarama gaba ya ta hajara ne zai kabar cewa daya ya ta tsara mani gaba fauka talatati ayyamin sama da kwana uku babu mazaje guda biyu ya ta tsara mani waɗanda za su yi gaba fauka talatati ayyamin sama da kwana uku fa ya haliku ahaduhuma sai ɗayan su ya halaka muke ne ɗayan su ya halaka sai ɗayan su kamar ya mutu fama ko kuma fama ta ko kuma ala zalika ko kuma su duka sai suka rasu su kuma suna abu sa wannan min al musarama na daga gabai illa halaka jami'a to su duka su halaka wa ma min jari babu kuma wani makwabci yazlimu jaru da zai zalimci makwabcin shi wa ya qaharu kahar ma ma na kahar zalimta ta kai zalimta ka gallaza mai ka murguza mai ka mai komi wannan gaba ɗaya ka kai ƙarshe ne kowane kote ka matsa mutum ka mai wannan hatta ya haɗu da zalika ala an ya hurji har wannan zai sanya shi wannan makwacin ya hurji ya fita min manzilihi daga gidan shi ko gidan shi ne ko haya ce ya fita daga wannan gida illa halaka to sai dai wannan wanda ya mai wannan abu shi ma ya halaka daga cikin abubuwa da suke sa mutum Allah ya kama shi tun duniya bai ci wancan hadisin da muka yi bagai da menene shi ma shiga hajji makwabci Allah bai bari a jira hira shi ba na kama tun duniya aka ci kenan wannan hadisin abubuwa guda ne ne gaba eh na biyu aka ce gaba ko kada wuce kwana uku ai da kowace hadisi ko ma yaltaki ya ne bai urud haza wa yi urud haza wa hairuhuma man bada'a bil kalali to ya ne ake yanke gaba malamai su bayani yadda ake warware gaba yanzu misali muna gaba da kai muna gaba da kai kishi biyu ne gaba da kai gaba da kawai dan sa'in sa'in muka yi magana sai muka yi gaba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a kusa kenan in na zo na mace ma salamu alaikum shi ke da mu warware ta salamu alaikum wa alaikum salam mun warware ta to in na zo kuma na ce salamu alaikum kai haka kenan ni na huta daga gabai kai kuma kai ka halaka shi ne ta aiwa hairu kuma man bada'a bil kalali to sai kuma malamai suka ce to in kuma abin da ya gama gabai wani abu ne wani cutarwa ko kuma wani abu ne na shiga haƙƙi ko ka cutar da shi ne ko wani abuwa to sai a sulwa da wannan sallama ba ta wuri ku gane ki shi bi da kai uku gaba da sallama ba ta warware na eh yo ai yanzu sa'in sa ne muka yi dan fada to wanda muka sallama ai an wuce gurin to kun ku fara kare ne da ba abin da ya gama mu na wata cuta ce na ma ta karshe kawai mutum ka cuci mutum cuta ta karshe ai sai an warware cutar su kwana aka warware ga mai sallama ba ta warware ba kenan ba ka cuci mutum ba kuna gawa ta ce kai sallama an warware ta a'a sai an warware wannan cutar da karshe samfuli gaba ce ta sa'insa ita ce sallama ta warware ta amma dai in ba wacce ce ba ta ka cuci mutum ne ka galla za mu abu ya kai ya kai sai ya sulu haka shi shi da abin da zan mu gani gaba ba so ta wuce ta musulmi kwana ai da kuma ta hadisin da aka ce ana bude kohin alheri yawmul khamisi wa yawmul mi fa yaghfiru li kulli abdin ko illa rajulani sai mazaje guda biyu waɗanda tsakaninsu da kwai gaba sai a ce unzuru ha zai hata ku ba a dakata wa annan sai su yi su kenan gaban musulmi da musulmi ba wuce wuce ba su ta wuce kwana uku in abu ne bai kai bai ka an kai sallama ka huda abu na biyu kenan shine ta tsara mani shine gaba na biyu kuma abin da ya karanta da muna makwabci ya gallazawa makwabci dalilin gallazawa ya mai sababin ya gina gidan shi ya tashi ya kaura ko kuma ya sai da gidan ko kuma ya kaura ya sake neman wata haya to duk wanda yawa makwacin shi wannan illa halaka sai wannan kai da ka janyo wannan ka halaka mun gane wannan abubuwa ne fata ana daina faruwa kawai da kuɗi su kuma fa musulunci da gare ba kwana sallah ne ba musulunci ba kwana sallah ne ba wuni azumi ba shi wancan ruwa da muke ai aka ce yana tana da makwabciya kwana sallah wuni sallah amma dai harshen ta ba ta da dama ba ta roƙo kowa unguwa harshe shi bai bar ba kowa aka ce annabi ce ne la hayati shi kuma wannan salatul maktuba kadai yake amma da ya kiyaye harshe shi don wani musulunci ba ka gyara da mutane ka yi zaman lafiya wanda ya gyara da mutane ya yi zaman lafiya ya yi wanda ya kullum yake ibada ko gane a yanzu mutane mai da suka doka kawai inda yana je kullum umara kullum taimaka ina da kudi kullum kaza kuma yin abin da na gada ba a wannan kaya da za kenan gwandami ka gyara yau da gobe da mutane yahi daga zaman to kwana sallah wuni azumi kuma daga nan duk in an zo an daga ka ba inda da kai tsada ka zagi wannan ka ga makoci wannan magana ka ci amma da wannan kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma da yau ko sai kwana sallah ko da ake a Allah ya san wanda ka yi tsakatsake amma dai ka kare harshen ka daga cutar mutane sai ya ce babu jarul yahudi idan Allah ya kama ka da makoci bai yahudi wanda ba musulmi ba wannan ruwa ya mai ta can baya ya sake katiri da muhimmancin ta sai ya ce babu jarul yahudi قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يصلح شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجار اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رئينا أنه سيورثه to ita wannan ruwa ita ma zama karanta ta zo a cikin musnad na Imam Ahmad bai ci wannan kuma a cikin ashabu sunan Abu Dauda ya fito da ita kuma Albani ya sa hada wannan wata zama karanta da mun ta zo a can baya ko yace hadith mun yi ta sake mai ta ne ya ce hadasana abu nu'aym abu nu'aym ya bamu labari kale ya ce hadasana bashir bin suleiman daga bashir dan suleiman an mujahid daga mujahid kale ya ce kuntu inda abdullahi bin amr shi wanda ya ce na kasance ina gurin abdullahi bin amr wane ne abdullahi bin amr bin wa abdullahi bin amr bin asi kenan shi ya ce na kasance gurin abdullahi bin amr bin asi wa gulamuhu ya silaha shatin yaron shi kuma yana hede akuya ya silaha yana hede akuya idan an yanka akuya ko rosu ko rago yaro yana hedewa fa qala sai shi abdullahi bin amr yace ya kula ya ya ya kama su yaron yace ya wane idza farakta idan ka kare wannan shi dai
fabda abi jahina ka fara ba makwabcinmu al-yahudi bai yahudi kamar ga gidan shi ga gidan makwabcin shi bai yahudi kenan shi ne kita yara da ka kare shi da yi wannan to shi karfata ka kai gidan wannan makwabcin namu bai yahudi fa qala rajulun min al-qawm sai wani mutum daga cikin mutane yace wannan zai kai sai yace ai da ko wanda kai ka gane sun tafi daga zai kai sai yace yahudi kuma bai yahudan za a ba asal haka la Allah shirye ka bai yahuda za a kaiwa sai wani ana yace bai yahuda za a kaiwa Allah shirye ka kala sai shi Abdullah bin Amr bin As yace a a inni sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bi sha dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasiya ga makwabci hatta hashina hatta muka yi tsoro auru'ina ko kuma muke gani a gaba annahu sayuwarisuhu zai sanya makwabci ya gaji makwabcin shi ai wancan mutane guda nawa ne su ko da kafirai ne aka ce malamai suka ce ana zama alheri da su ana taimaka musu in ka koma can wa abdullaha wa abdullaha a tun daga warku wa abdullaha wala su shirku bihi to wa bil walidaini ihsana inna da baba ka kyautata musu ko da ba musulmi ne ba ko da addini ba ba mata abu ɗaya ne la da'atul mahluki bi ma sunnatul khaliq abinda zai kauta daga musulunci ne ko abinda ba za ka yi na musulunci ba shine ba za ka yi ba mun gane ai muka hadisi da dama nan yadda umar yake aika kaje gurin yan uwan shi yadda asma wato su ce uwar da kaza da annabi ce a'a ku tafta uwaye kenan wannan su ne wa abdullah su wajen bakwai da ya zana nan ko da ba musulmi ne ba sai kai sai kai zama alheri da su yace wabil walidayni ihsana kuma ha wa zal qurba ba munka na kusanta gidanka ko da ba musulmi ne ba dan uwanka da jini dole kyauta ne Umar bin Hattab aka ba shi riga dan uwan shi yana Makka bai musulunta ba ya kulle aikawa dan wannan shi da sahi Umar bin Hattab dan uwan shi yana Makka ya kulle kado ya aika mai Makka shi yana Madina ya kira kenan dan uwanka da jini ko da bai musulunta ba ba za bale dan akida da tarawa kake da dora da kalla kalla ta da ke kawa idan zama an kire ke so ke da dan uwanka ko da ba musulmi ne ba idan kyauta ta ne kila kyauta ta ne ma zanta ta ya ba abin da kake yace ai wani kaza amma dai ka zo kwata kwata kare na shikara da kallon kafiri kafiri kare na shi kai kaza kai kaza kada ka dace dai yayin nan ai ba da to sai kuma maraya da miskini malamai suka ce ko da ba musulmi ne ba maraya da musulmi kana musu je ka ka hudu wannan ka hudu wannan an rabu ka kaska yi wajadu zurgu wajadu zurgu ba da makwabcinka shi ma ko da ba musulmi ne ba kuma da makwabci hallo provisoa makwabci na service ai makwabci biyu ne da kuma makwabci na kuku da kullun na gida da kuma makwabci provisoa na wanda service ɗin ku daya to shi ma dole ku yi mu'amala da kai to kuma ha mawade shi to wabi da sabi da wanda kuzi da kalmi ita dai wannan aya karkashin wa abdullahi wa ratu shirku bi sha an kuma tafsirin da malamai sun ce ko da addini ya sauya wannan mutanen ka yi mu'amala da su mai kyawu to sai yake babun karam aka ce karam mai karam da hausa karamci adalci mutunci kyautatawa duka ya ɗaukar kasar karam ka kyautata mutum ka wa mutum adalci ka mai mutunci ka sauƙaƙa mai ka jiya mai daɗi duka karam ne sai ce babul karam قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسأل قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله بن حليل الله قالوا ليس عن هذا نسأل قال فعن معادن الأرض تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية hayarukum fil islam idza faqahu to wannan karam muka ce a bucinci ko karanci adalci duka ya shahi wannan karam to kuma da ruwa da zama karanta muttafiqun alaiha ce bai ta zuna adam mufrad buhari ya hudu da a can babban littafi na shi ma jami kuma muslim ya hudu da ya ce hadasana muhammad bin sallam bin kana habarna abdatu abdatu bin suleiman al-kufi bin an ubaidillahi an sa'id bin abi sa'idin sa'id bin abi sa'idin shi min talamin da abi hurairah wannan sa'id abi bin abi sa'idin nan to guda wanda yace ma an abi hurairah daga aba hurairah kale ce su ila rasul aba hurairah abdurrahman bin sa'ad at-tawsi ce su ila rasul an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ni aka tambayi ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye da sabai suka bai suka ce ayyun nasu akram wannan cikin mutane wanne ne ne karamci muka ce karamci ayya doka fasara da dama to don yi suka ce ayyun nasu akram wani mutane ne ya yi karamci sai a nasu ladar su zama ya doka akan daraja suke ne kenan wani mutum ne yi daraja sai ba su amsa yace a karama gom wanda ya yi su karamci daraja inda lahi gurin allah a tukahun wanda ya kiyaye dokokin allah shine mai tsoron allah kenan wanda ya yi su karamci shine wanda wahi su kiyaye dokokin Allah kalu sai safe suka ce laisa alhaza ba haka muke ni ba ba a muna ni ba na daraja to sai a dabe ci kala sai a dabe ci fa akramun nas sai ce to kenan ko suna ni ne akan wanda Allah ya girmama a duniya karanci da bika girmama ka duniya shi ma karama ce kenan wane ne Allah ya girmama a duniya sai ce fa akramun nas wanda Allah ya girmama shi a duniya shine Yusuf Yusuf shi ne karimin ibini karimin ibini karimin annabi dan annabi dan annabi ko shi ne cike na yusuf ne nabiyun lahi na ɗan shi annabin allah ne ibini nabiyun lahi kuma dan annabin allah ya gudu ne ibini na halilila kuma dan badadin allah ne bai kawo ma kuma dan ishaqa ne kuma dan yawa kenan yusuf zai dauki yusufu yaqubu ishaqa ya yusuf binu yaqubu yaqubu binu ishaqa ishaqa binu ibrahim kenan karim karimin ne dan karim dan karim kenan shi annabi doka akan suna nihin wanda yake karamci a nan duniya Allah girma har da sai suka ce kalu laysa alhaza ba wannan mutum ne sahabai to kala fa an ma'adin al-arab tas'alu sai annabi ya ce musu kuna tambaya ne daga ma'adin al-arabi kalu na am sai suka ce eh kala sai annabi ya ce musu ba hiyarukum wanda ya fi ku alheri fi jahiliya a cikin yana jahilci hiyarukum fil islam to wannan shine fi ku alheri a cikin musulunci ma kenan wanda daman a jahiliya mutumin kirki ne ya yi alheri a musulunci ma shine mutumin kirki ya ce amma dai idza faqu in har sun karanci addini yana da fiqh diya wani hadisi me ke ne me ma'adi eh resus ko na ƙasa ga wata ruwa ya ce annasu bi ce ma kalma'adin al'arab ta kalma'adin annasu ta yuna nasu kalma'adin ko kuma annasu kalma'adin me ke ne annasu kalma'adin su mutane a gurin alheri kalma'adin ne me ke ne a ƙasa me ke da kwai kuma ka ɗauki duk wujiyar zan buɗa kuma ka ɗauki a ƙasa ma'adin na ƙasa resus na ƙasa da kwai zinariya ko da kwai azurfa da kwai da kwai shagon da sauransu da duk gasa na ko to a cikin ma'adin na kasa kuma da kwai wanda nake wanda in an gudo shi ne zai amfana da kwai kuma wanda ba zai amfana ba to zinariya a kasa sunan ta in an gudo ta sunan ta kuma musamman in an wanke ta ta kare shi ne ke kenan a jahiliya dama in kai mutumin kirki ne a musulunci ma zai kasance mutumin kirki ne kenan kullum zinariya ɗin sunan da ne ko da an hudo da sunanta zinariya azufa ma tana kasa in ta hudo azufa kenan yana nuna musu halin mutane duk yadda za a yi bisa ba da kowa halin shi daban kuma ka ba hatta a musulunci mutum in na kirki ne a jahiliya in yazo musulunci ma na kirki ne ki za bi da hakim ai mun shi nan wanda yazo wanda yace wanda yazo cewa annabi a ra'aita abinda muke a jahiliya min sadaqatin wa kaza wa kaza muna da lada akan ta ai a jahiliya mutumin kirki ne da shiga musulunci ma kasa cewa mutumin kirki kenan fasara ɗaya kenan zaka ɗauki kalmar mutane ka mai da su kalmar adin kenan mutane kamar yadda a ma'adin kasa wannan zinariya ce wannan azurwa ce wannan kaza to mutane ma haka ciki ba su zawa ɗaya amma dai in zinariya tana kasa in ka hudo ta sunan ta zinariya in ka wanke ta kuma ta kare daraja mun gane to haka kamar mutane na duniya kuma ga wannan kaure inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wade shi wata ran ya wade shi akan ikrima ikrima ikrima dan Abuja kusa a duk wanda yawa Annabi adawa adawa ta karshe adawa babu kamar wa babu kamar Abuja dan Abuja shi ne wanda ya dokin ma'aifar jakka ya jefa wa ne duk wata masifa sai adawa a musulunci ba wanda yawa annabi kama abuja lokacin da za a je yakin badar ai abuja shi ya shugabanci yakin badar ko to ka a wuta yakin zai je zo ka'aba lokacin da ai duk goma kuna ne a cikin ka'aba ya shiga ya doki lata da uza ya rantsa ya ce ko ya komo in bai gama da muhammadu da musulmi ya doki alwa shi kawai bai komowa in an wuta wannan yakin ko majima sai ya gama da wa da annabi da musulmi da ya ji a wannan yakin aka yi aka gama da shi shi bai kowa ba to sai wanda ikirma dan abuja sai ya gaji baban shi sai ya gaji atawai da karhin da kiyaye sai ya gaji ta sai ya zama to shi ma na gallazawa annabi duk ya kuka da aka yi duk ya kuka da za a inda za a samu nasara hoton kafirai da su ne masu kai hatta ya gaza wata uhud suwa suka samu nasara a uhud wasu suka samu nasara kafirai ko to su waye ba din samun nasara a kusa kafirai Khalid bin Walid da Ikrima Khalid yake mai sara Ikrima yana a Khalid yake mai mana Ikrima yake mai sara kama Khalid ne yake kote in dama na sojojin Ikrima yana kote in hagun kenan kaga su suka ba da bal din samun nasara a wannan yake kuma Ikrima bayan Khalid ya mutunta shi ne yake hutawa ran gadi kulena ba musulmi kashi a kusan nan ne ta gallazawa duk abin da abu jihar ya yi ikirma sai da shi har aka yi fatawar makka ikirma bai musulunta ba da aka zo aka yi fatawar makka ya san dai an ci makka sai ya wari sai tsere yaman ya tsere yaman ya bar makka kenan tun da ya san shi abin ya kai karshe yayi sai ya tsere yaman da ya tsere yaman sai matar shi umar hakim ake ce mata kowa ce matar shi sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara matan maka gaba daya musu wa'azi sun musulun da sun yi ne mata shi mata zo ta musulun da mata ikirma shi ko miji ya yi ikirma ya wuri sai ta zo ta ce tana neman a amince mai da Allah ya komo gari sai da ai a lokacin da koda baka musulun da ba ai mi zaka biya mi zaka biya sai annabi duk abin da yin wannan sai annabi ya ce ai ya lamuce mai biki ki samu shi ta ɗauki kwalikai da kyal ta samu shi a can yaman ta ce na je gurin annabi wanda ya fi kowa girki ya yi kowa mutunci ya yi kowa kaza ya lamunce ba ka komo maka abin ya bashi wa maki ke cewa ta ce ya bi ta suka komo ya zo ya shigo garin makka da ya zo gurin annabi a takaice takaicewa ne ya cewa annabi kai kace ka lamunce mini kan ya zo ya kusa zawa annabi jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ikrima zai zo amma ne musulun da sai annabi ke cewa yan gari sabai sai da shi kamar an ba da wanta da shi wanda ya shi shi ne kenan kan yazo an wadi sai annabi ya ce musulun da zai kenan ka ataba shi kenan a ga sabai ikrima da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya ce la ilaha illallah ya tambaye annabi ya ce kai ne kace yazo ka lamunce mu yi kaza kaza annabi ya ce eh ka Allah mu ce ba to kwana shi ya shahadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah ya kalmar shahada da ya kalmar shahada sai cewa annabi wai annabi menene zai duk wannan abin da nayi wannan gadin da muka bari ya rushe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ita jihadi da aiki ke to ikirma tun daga wannan lokacin duk wani yaƙi da za a yi na musulunci kuma shi ma komandan ne kaga hiyarukum fi jahiliya hiyarukum fil islam har yazo amma duk da wannan to ai a garin makka da kwai sabbin musulunta duk da an ci gari ne da kwai wanda imani bai rarasa ba sai ikirma in zai sai wuce sai sai sai ka ce ne aduwul lahi ibn aduwul lahi akan ya musulunta ba sai suka ce makiyi dan makiyin Allah kamar abu dai wanda baban ka ne ya dika daga zai wuce sai su ce mai dan makiyin Allah ko dan wanda yawa annabi kaza duk da aksiyo aksiyo wanda Abu Jahl yawa annabi daga ikirma zai wani wani ya wani wani ya tilla yara su wani a lokacin da kuma annabi yana madina mahayya kuma sai annabi yana huduba sai tashi a cikin huduba sai ya wannan magana yake hiyarukum annasu kalma adil su mutane kamar ma'ajin ne kiyarukum fi jahiliya kiyarukum fil islam waɗanda suke na kirki a jahiliya in suka so musulunci ma na kirki ne waɗanda suke shugabanni a jahiliya in suka zo musulunci ma shugabanni ne kaɗan daga cikin tarihin ikirma sai ya zo ya yi yaƙe-yaƙen da waɗanda suka yi farkon musulunci musulmi ba ya samu shahada a gaza wadda yarmuka wadda zamanin umar bin haɗaba kai tabo zamanin umar bin haɗaba kai gaza wadda yarmuka inda aka je su musulmi suna da soji dubu talatin da hudu su kuma suna da soji dubu ɗari shi ne farkon yaƙi wanda daga sunan musulunci wanda ai tun farkon yaƙi da aka yi tabbatar su mai ainihin mutanen da yi kuma 'yan cikin gida ne mun san ku mun san ku ne to wannan gwashe ne aka wata sai da muka to ikrima bin abiyar sai kasance a wannan yakin ya yi gwarzantaka wanda wani bai yi ba a na hajji samu shahada to kaga daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu kalma adi su mutane kamar menene ne su su na kasa in kai na kirki ne a a jahiliya na kirki ne a musulunci ko bacin ai ba ikrima ne ba kare in ka doki duka sahabbai mafi yawa ai haka suka yi doki abu sufyan in ka ɗauki hindu hindu ba ita wata ta sa aka shi abu wannan hamza aka barka shi aka yi kaza aka yi kaza o hindu bin utuba to amma duk ita ma daga baba ta zo ba ta musulunta ta gyara musulunta lokacin da suka wuce yarmuka da ita da mijinta da ɗiyanta guda biyu da ita da abu sufyan da yazid bin mu'awiya da yazid bin abu sufyan wa mu'awiya da ko mu'awiya suka fita kenan kaga hiyaru kun fi jahiliya hiyaru kun fi islam in ka ɗauka khalid bin walid shi ma ai walid baban nashi ya yake amma da ya musulun da kuma ya zama shugaba ne ya rufu fil islam fi jahiliya ya rufu fil islam amru bil asi ya kasance yana cewa wata na haku kunya yake yi da hudu da annabi saboda kullu kullu da suka yi tai kuma ya zo ya musulun da amma da suka musulun da kuma ya kasance su ne shugabanni ya rufu fil jahiliya ya rufu fil islam da wani kaidan musulunci kun mutum babba ne ba cin mutuncin babba ko da yaƙi aka yi in aka kamo manya a musulunci ba cin mutuncin saboda mutum Allah ya bashi daraja a jahiliya a musulunci ma babba ne kuma hallo cikin hadisi da zaga da cewa nan in mutum mutumin kirki ne akan ya shiga musulunci mutum ne ai kana sa mutum ba musulmi ne ba amma dai ga kyauta ga kirki ga zumunci ga kaza ga kaza ko to in ya shiga musulunci ma haka zaga yana kuma zaka samu wani haka dai al'ada shi hauro ne bai ci ruwa biye biye ibada haka yake al'ada shi ko to a jahiliya haka yake a musulunci ma haka yake to da haka ne kenan ce shi ne ke ne annasu kal ma'adin mutum kamar zinariya zinariya ce azuha azuha ce ta kamar annasu kal ma'adin shi ne ke nina to سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك تفاتا بن مكرنتا الله بام لادا ابن مكرنتا الله غفر